ana ga tamalan sun shirya
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته to alhamdulillah yau Allah ya kawo mu biyu ga watan rabi'ul akhir shekara 1438 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ranar da ke daya ga watan januwari shekara 2017 shekara ta miladiya da 17 ka kara mana shekara daya kana gaggawa to alhamdulillah kamar yadda muka saba muna karanta wannan littafi al-muwatta ta imam malik ibn anas rahmatullahi alaihi kamar yadda muke cewa karatun hadith da aiki da shi kamar yadda magabatanmu suka fassara hadisin shine zaman lafiya ga musulmi kuma Allah da rahmar shi wato kamar yadda ya ce falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu bid-din ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون me yasa ba za a samu daga kowace jama'a a samu wata kungiya ta fita wadda za ta fahimci addini in ta fahimci addinin nan ta dawo ta yi wa mutanenta gargadi domin su ɗauki saunansu to da hikima Allah da rahmar shi cikin malaman da suka fahimci wannan addini shine Imam Malik bin Anas to kuma yana da wata falala ko falala guda biyu wanda da wuya ka same su a malami falala ta farko shine falalar mahallin da yake wato imam malik an haife shi a madina ya yi karatu a madina ya koyar a madina ya mutu a madina kuma an rufe shi a baƙi a cikin madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-madinatu kalkir tanfi khabathaha wa yanfa'u tayyibuha ita madinan nan fa kaman wuta makeri take kun ga yanda wutan makeri take wanke karfe ta fitar da dattin shi kuma mai kyan shi karfen yayi haske ya kyau haka madina take wannan falala malik ya same ta wallahi alhamd falala ta biyu kuma shine zamanin da ya bayyana zamani ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi ya tsarkaka wannan zamani domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khairun nas qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum cikin zamani malik ya fito cikin wannan zamani da aka tsarkake saboda haka muna fatan cewa duk ilimin da ya fito daga wannan gari Madina a wannan zamani ilimi ne wanda Allah ya yarda da shi kuma muna roƙon Allah ya bamu muwafaqa da karanta wannan ilimin da kuma fahimtar shi da aiki da shi a muna babi na 16 shine babul wudu'i min qublatir rajuli imra'atahu ko ba nan ba ne a'a masul farj mun yi shi nan ne ba to babu babul wudu'i babi ne yin alwalla min qublatir rajuli imra'atahu in mutum ya sumbanci matar shi namiji ar-rajul ya sumbaci matar shi to zai yi zai sake alwala hadisi na 95 haddathani yahya an malik eh a'a imra'atahu ba ibnatahu ba ba ɗiyar shi ba ba uwar shi ba matar shi ما تنبأ شيء مشى ما زاد زاي بيان إن شاء الله إنك سامعكم كنا حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه وأبيه شيني عبد الله بن عمر أنه كان يقول qublatur rajuli imra'atahu wa jassuhu wa jassuha bi yadihi min al mulamasa faman qabbala imra'atahu aw jassaha bi yadihi fa alayhi al wudu' an raito salim dan abdullahi ibn umar ya ce abdullahi ibn umar ya ce duk mutumin da ya sumbaci matar shi ta aure matar shi wata koko da zai aure wajassaha biyadihi haka nan kuma ya shafe ta jassa ya fi lams hadda damƙa ya shafe ta da hannun shi wanda da shafinta da hannun shi minal mulamasa yana daga cikin mulamasa shafar juna da Qur'ani yake magana wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'idi aw lamastum nisaa fatayammamu sa'idan tayyiba aw lamastum nisaa wannan yana cikin mulamasa domin nan mulamasa akwai mufa'ala ka shafe ta ta shafe ka wato jikinka ya gamu da nata shine mulamasa amma cikin qur'ani nan ana kinaya akan ma jima'i to ba jima'i kadai ba har da mutum ya sumbaci maccen shi yana cikin mulamasa haka mutum ya sa hannun shi ya jissu habi yadihi yana shafanta shafan neman jin daɗi shi ma yana cikin mulamasa yana karya alwallan na mutum wannan maganan abdullahi bin umar yake gayawa ɗan shi salim to nan da ya ce ƙubulatur rajuli imra'atahu masu yin nahawu me yasa aka ce imra'atahu me ya nasaba imra'a a nan ko ba mai karanta nahawu eh eh ina a'a maf'ulun bihi qubulatu ar-rajuli imra'atahu me yasa imra'atahu ba imra'atihi ba ba imra'atuhu ba sai imra'atahu ta mansubin ba fataha ma nasabahu me yasa zama mansub eh to ina fi'ilin fa'il kenan eh eh me mun ce imra'atahu mansub maf'ulun bihi to ga wani can mene bayan muna fi'il alhamdulillah barakallahu fik قبلة الرجل قبلة إن مصدر ne والمصدر يفعل عمل عمل الفعلي قبلة الرجل امرأته منصوب بفعل المقدر أتكين قبلة دومي مصدر ني to in mutum ya shafi matar shi in ya sumbaci matar shi ko ya shafe ta yana cikin mulamasa wace mulamasa wadda Qur'ani yake faɗa wa yake faɗan wannan Abdullahi ibn Umar sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadith na 96 حدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول من قبلة الرجل امرأته الوضوء عبد الله بن مسعود شما سكن صاحب من ذو الله أرويته شوى للي سنبات النمجي ما تشي واتو أوكي الولاء حديثي نتس عند بقي وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول من قبلة الرجل امرأته الوضوء شيما ابن شهاب يلا ركسين تابعي من ينتابعي شيما يكن شيء سنباتا نمجي ما تشي ينا, تب ينا وجب تدع الولا كونغ صحابي بيو دا تابعي دا تو باب باب العمل في غسل الجنابه قال نافع عينا اه بانا دي شيء انا اه sun cire shi anan to karanta mu ji qala nafi'un qala malik ko nafi' ya ruwaito daga malik an ibn abdullah ibn umar kenan ko eh gani
nan kusan ƙarshe
to a cikin wannan babi hadisi na 99 حدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول من قبلة الرجل امرأته الوضوء قال نافع من نافع شيء قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي wannan yana daga cikin mafi abubuwa masu kyau da na ji game da shafan mutum mace wato wanda ya shafi mace ko ya sumbace ta yana da alwalla to alwallar shi ta ɓaci amma wanda ya shafi mace ba da gangan ba ba da qasd ba ba da niyya ba kuma da ya shafe tan bayan ya shafe ta kuma bai ji daɗi ba to wannan babu komai akan shi amma wanda ya shafe ta ba da gangan ba amma kuma sai ya gane a matar shi ce kuma sai ya ji daɗi to me kenan alwala ta lalace domin daɗin ne ke lalata alwala Allah shirya da mu to babul amal fi ghusl janaba wato na 98 kenan a namu nan haddathani yahya an malik an al-hisham ibn urwa an abihi an aisha umm al-mu'minin أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ بدأ فغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله عائشة رويتو daga gareta waye ruwaito wato Urwat bin Zubair ya ruwaito shi kuma daga Hisham Hisham shi kuma daga ya ruwaito daga baban shi Urwa cewa Aisha ta ce anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana da tasala annabi in yayi wankan janaba min aljanabati min aljanabati bada yakan fara fa ghasala yadayhi farko annabi yakan wanke hannayen shi guda biyu sannan thumma yatawaddau kama yatawaddau lis-salah sai alwalla kaman yanda yake alwalla sallah amma fa wankan janaba yake in ya wanke hannun shi sai kuma yayi alwalla irin alwalla sallah ثم يدخل أصابعه في الماء سيصوم حنا يصنش cikin ruwa فيخلل بها أصول شعره يصوم حنا cikin ruwa sannan ya tsefe ainihin inda gashin shi ke tsurowa tun daga tushen gashin shi ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات sannan ya kwalfato ruwa so uku ya zuba a kan shi biyadaihi da hannun shi ko ثم يفيد الماء على جلده كله sannan ya zo ya kwara ruwa a jikin shi dukkan jikin shi wato ya bi jikin shi gaba ɗaya yana zuba ruwa yana cuɗanyawa ma'ana yanda ake wanka ka wanke hannayenka ka yi alwala bayan ka yi alwala sai ka tsefe manabit inda gashin kake fitowa wato tun jijiyar gashin ka ka ka me ka tsatsefe su sannan ka wanke jikinka daga sama har ƙasa dukkan fatan jikinka jillihi kullihi dukkan fatan jikinka ka wanke iyakan wato wanka kenan a takaice to hadisi na 99 wa haddathani an malik an ibn shahab an urwa bin zubair an an aisha umm almu'minin an ruwaito daga aisha ibn umm almu'minin anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu min ina'in huwa alfarqu min aljanabati cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya katasilu yana yin wankan janaba min ina'in daga wani kwano wannan kwanon huwal faraq shi ake kira faraq dan ka fahimci wani irin kwano ne suna kwanuka iri iri wannan kwanon faraq an ce girman shi sa'i uku na ruwa sa'i uku na ruwa ya misalin sa'i sa'i ɗaya shine mudu wato mutum ya cika mutum matsakaicin tsawo ya cika hannayen shi guda biyu da ruwa ya zuba mudu ɗaya kenan in ya sa hudu ya zama sa'i nawa ɗaya to yi haka haso uku shine farak kamar dai yanzu kwatan bokitin mu da wannan ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi wakan janaba to na ɗari wa haddathani an malik an nafi' أن عبد الله بن عمر كان إذا اغتسل من الجنابة بدع فأفرغ على يده اليمنى nafi ya ruwaito daga abdullahi bin umar kana idan tasala ya kasance in ya wanka min aljanabati daga janaba bada'a yakan fara fa afraga ya kwara ala yadihi al-yumna wato yafraga ala yadihi al-yumna ya kwara akan hannun shi na dama fa ghasala sai wanke shi thumma ghasala farjahu sannan ya wanke farjin shi thumma madmada sannan ya wanke bakin shi wasansara ya fyace thumma ghasala wajhahu ya wanke fuskar shi wa nadaha fi ainihi madaha fi ainihi kuma ya yayyafa ruwa cikin idanun shi ya yayyafa ibn umar ne wanda za a zo yi magana kan shaka ثم غسل يده اليمنى sannan ya wanke hannun shi na dama thumma al-yusra sannan na hagu thumma ghasala ra'sahu sannan ya wanke kanshi thumma ghasala sannan ya wanka gaba daya wa afada alaihi ma ya kwara ruwa a jikin shi gaba daya abinda aka kara anan kawai shine yakan yayyafa ruwa cikin fi ainihi cikin idanun shi guda biyu wa haddathani an malik annahu balagahu anna aishata wato an ruwaito ya zo ma malik daga aisha an ce su'ilat an ghuslil mar'ati min aljanabati aka ce mata yaya mace take wanka daga janaba faqalat litahfin ala ra'siha thalatha hafanat min alma'i wa litadghab ra'saha bi yadayha wato mace ita inda zata yi shine litahfin ala ra'siha thalatha hafanat hafin da garafa daban garfa shine mutum ya ɗebo ruwa da hannu ɗaya hafna hafna kuma ya ɗauko da hannu biyu mace ta sa hannu biyu ta ɗebo ruwa ta kwara a kanta so uku sannan kuma ta danƙi gashinta domin ruwan ya shiga cikin mai gashi biya dai hada hannayenta shine bambancinta amma za ta yi kamar sauran a sauran ruwayoyi na malik nan an tambayi malik game da abdullahi bin umar cewa yana wanke ciki yana yayyafa ruwa a cikin idon shi sai malik ya ce wa laisa bi wajib ba wajibi bane a wata wani ruwaya ma ibn abdulbar ya ce a wannan wani wani aiki ne na abdullahi ibn umar domin shi yana da tsananin tsananin bin nasi saboda haka tunda an ce a wanke jiki dukan shi kuma yaga zai iya wanke cikin ido sai ya wanke da shi yana janaba amma ce ba ba abun koyi bane kuma ba wajibi bane eh nan an koya mana eh akwai dalk? a a a bai isa sai da dalk eh to wani malami kace muna magana malik kana magana wani wani malami la yufta wa malik fil madina magana malamai duk wani malamai ku ɗauki maganansu ku ajiye a gefe muna maganan alimi ahalil madina annabi sallallahu alaihi wasallam ce yushaku an yudrab an yushaku nas an yadrib ba'd al-ibl yatlubuna al-ilm wa la yajiduna aliman a'lama min alimi ahalil madina to ku tsaya akan abinda kuka sani na malaman da aka yarda da su in an ce a wanke fagsulu wujuhakum ku wanke yanzu ka ce ma yaro yaro ya zo daga waje hannun shi yayi wasa wasan kasa sai ka ce ma yaron nan ya shigo gida sai ka ce zai ci abinci sai ka ce je ka wanke hannunka sai yaron ya je tsoma hannun shi cikin ruwa ya dawo kai ka yarda ya ci abinci ah amma Allah da ya ce a wanke hannu in za a yi sallah ka yarda Allah ka tsoma hannu cikin ruwa ka zo kamar Allah sallah ya ke wasa da addini Allah shirya da mu haka ha ga shi yanzu nan ya fito maka nan cewa abdullahi na ga yanzu nan muka karanta shi ayi na ɗari ɗin nan ba sun magasala mene farjahu yana wanke farjin shi ba sun madmada kaga in ya wanke hannu ya wanke farji sai ya alwalla ka wanke hannu ka wanke farji sannan ka yi alwalla banda wanke kafa wanke kafa ya zama shine na me na ƙarshe haka ya zo nan littafin adilla ne dalilan da aka samu hukunce-hukunce muwatta ka gane ba daga hadisi ɗaya ba ana so a nuna maka akwai hadisan wanda aka ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wanda aka ruwaito daga sahabbai daga wanda aka ruwaito daga tabi'ai saboda ka ilimi ne mawdu'a wanda aka bi an aiki da shi ya fi wanda kawai an ji labarin shi ba a san yadda ake aiki da shi ba shine falalar da muke da shi a wannan ilimi eh kamar na sallah wudu'ahu lis-salah banda wanke kafa eh sannan kuma me yasa ake wanke farji daga farko domin kada kuma ka buƙaci wanke farji lokacin gusul ɗin in ka taɓa kuma kaga alwallaka ta me ta ɓaci to ina muke bab wajibul gusli idan taqal khitan khitanan wannan wajibi ne a yi wanka in kaciya biyu suka haɗu nan kinaya ne wato zakari da farjin mace suka haɗu suka haɗu to ya wajabta wanka hadisi na ɗari da biyu haddathani yahya an malik an ibn shahab an sa'id bin al-musayyab an umar bin khattab wa uthman bin affan wa aisha zawj an-nabi sallallahu alaihi wasallam kanu yaqulun idha massa al-khitan al-khitana faqad wajaba al-ghusl wato wannan as-sa'id bin al-musayyab ya ruwaito cewa Umar bin Khattab da Usman bin Affan khalifa na uku wa Aisha mata Annabi sallallahu alaihi wasallam kanu yaquluna sun kasance suna fada in dai kaciya ta taba kaciya wato kaciyar namiji da farjin mace faqad wajaba al-ghusl lalle wankan janaba ya wajaba wato ba sai an yi inzali ba tabawansu shike wajabtarwa تو أريد أكو وحدثني عن مالك عن أبي عن أبي النضر مولى عمر عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال تو أبي سلمة عن عبد الله بن عوف يشي سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوجب الغسل لا تنبي عائشة ميكي وجب تدين وانكا فقالت هل تدري ما مثلك shin kai ka san kai irin waye misalin ka ya aba salama dan abdurrahman bin auf sai ta ce mishi masalul farruj yasma'u dikata tasruhu fa yasruh ma'aha dan karamin sa tabi'i ne tace kai me tambayan nan masalan ka kaman menene ayan kaji kuke kiran shi misalin ka me kuke kira ayan kaji yan tsaki kai kamar ‘yan tsaki ne su ji zakara ya yi kuka sai su yi kuka tare da shi kai kamar ɗan tsako ne yanayi kana tambayan abu kai ɗan ƙaramin yaro baka san mami ake ake nufi ba da gusul sai ta ce iza ja wazal khitanul khitana faqad wajaba al-ghuslu in kaciya ta wuce jawaza ta shiga ta shiga cikin wata kaciya to abin nan wanka ya wajaba wa na ɗari da hudu haddasani an malik an yahya bin sa'id an sa'id ibn musayyab an aba musa al-ashari wannan sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu musa al-ashari ata aisha zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam yazo wa aisha mata annabi fa qala la yace mata laqad shaqqa alayya ikhtilafu ashabin nabi صلى الله عليه وسلم في أمر إني لأعظم أو لأعظم عن أستقبلك به wato abu musul ashar ya zo mata annabi sallallahu alaihi wasallam aisha yace laqad shaqqa alayhi lalle yana min nauyi akai na sabanin da aka samu a sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi amrin a wani al'amari inni la u'zimu an astaqbilaki bihi yana mun girma in fuskance ki da wannan al'amari ya shaqqa alayya yana damuna wani al'amari na sabani tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ni kuma wannan abun yana mun girma in fuskance ki da shi domin ummahatul mu'minin faqalat ma hu me wannan al'amarin ma kunta sa'ilan anhu ummaka fasalni anhu me wannan al'amarin abinda ka kasance kai zaka tambayi mahaifiyarka to ni ma ka tambaye ni shi فقال الرجل آه فقال سي عبد ابو موسى العشر يتي الرجل يصيب اهله ثم يقسل ولا ينزل mutum ne yusiba ahlahu wato ya je ma iyalin shi matar shi yusibu ha wato yayi jima'i da ita thumma yuqsilu sannan ya samu kasala wala yunzil kasala ta hana shi har ya kai ga inzali a wala yunzil yuksil ya sadu da ita saduwa amma sai kasala ta kama shi wala yunzil ba zai inzali ba rabban maza ta irin wannan yace sai tace fa qalat idza jawaza al-khitan al-khitan faqad wajaba al-ghusl in kaciya ta wuce kaciya to wanka ya wajaba faqala abu musa al-ashari لا أسأل عن هذا أحدا بعدك أبدا tunda na tambaye ki to ba zan sake tambayan wannan tambaya ba wani mutum har abada domin me domin ya zo wurin maganin me yasa ta zama magani sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne suke sabani a mas'ala ta fiqhu wayansu su ce annabi sun ji ya ce innamal ma'u minal ma'i innamal ma'u shi ruwan wanka minal ma'i daga ruwa ne na na maniyi wato in ba a fitar da maniyi ba to ai babu wanka wani hadisi ne wani sahabbai ke rawaito shi wani su kuma suna ce a idza jawaza khitanu khitana faqad wajaba al-ghusl wannan hadisin da Aisha ta sani suka samu saɓani wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza shi kuma wannan ya rasa wani zai yi sai ce to bari ya san inda zai je ya samu maganin sai je wurin Aisha duk da yake yana da nauyi ya je tambayi matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan tambaya ya nuna mata nauyin tambayar ta da wannan al'amarin tace a kai ka tambaye ni yanda zaka tambaye mahaifiyarka ba kunya addini da ta ba shi ansa sai ce to shi kenan na samu warkewa ba zan sake tambayan kowa ba nan da wannan hadisi malamai na hujja cewa la yurajjahu bi kasaratin riwaya ba a rinjayar da hujja da dalili ba a rinjayar da hujja da dalili da yawan ruwaitota ba yawan ta bane abin da ke rinjayarwa shine nau'i da kyan riwaya ba yawanta ba nan ga sahabbai suna cewa wa'in suna cewa wa'in su ba sa cewa amma masu cewa suna da yawa sai ga sahabiya ɗaya ta bashi fatawa sai ya ce ya rinja da ita akan magana kowa da kowa domin ita mace matarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan matsala in ta yi magana akwai wanda zai jayayya kun ga nau'iyya ce kenan kun gane nau'iyya shine muke gaya ma mutane akwai nau'iyya a cikin fatawa shi yasa zaka iya ruwaito hadis ka ruwaito hadis ka ruwaito hadis kamar yadda suke cewa innamal ma'u minal ma'i sun kirkiro ne ba kirkiro shi suka yi ba zai yi wani lokaci ya zo ya shafe shi ko ko zai yi annabi yana nufin eh zubar da mani ma yana sa wanka ba ana maganin kuma yan haɗu ba ne ana maganin wanka ne ihtimalat sai sake gaya mutane ko karoto hadisi in wa'annan malamai a imma suka ba da fatawa nau'iyar fatawarsu ta fi kai fahimtanka na wannan hadisi ko ba gane ba ba wai ana son bin zuciya ba ne a'a nau'iyan ne malik ya faɗa ta fi ƙarfi a kan kai yadda ka fahimci hadisin da wanda suka roito shi domin cikinku akwai irin malik da kai da rawin akwai babu kun fahimta saboda haka in ka tambayi malik ɗin ka warke domin ba zai maka ƙarya ba da malik makaryaci ne tuni madina da ta kore shi kamar yadda ta, ta koran malaman har yanzu tana kora Allah ya tsare mutu eh a'a bai nuna wajabci ba wannan duka kinaya ne ba ka ji wani lokaci a ce iza masa farjahu mutum namiji farji ke da shi ko zakar farji ma'anin shi fatsagi amma babul kinaya ne don kunyan lafazin saboda haka sai aka yi ma farjin mace kinaya da khitan ba wai don wajibi ne makarama ne makarama a wannan zamani domin me yi ma mata kaciya makarama ne wato abun karamci ne a wani zamani ba sunna ba ce mutarida wai wadda ake yi ko'ina annabi sallallahu alaihi wasallam da aka zo mishi wata mata tana kaciya ya ce to in za ki yi ki yi shi sama-sama kada ki zurfafa ki yi sama-sama me yasa mutane ke yin ma mata kaciya sun ce in an yi ma mace kaciya yana rage mata sha'awa haka suka ce to kuma ilimin sai zo ya nuna akasin haka na ɗaya dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin nasiha ko Qur'ani wa qaddimu wa anfusikum ko in mutum zai je mace wa qaddimu ayi muqaddima ba irin tsofaffin mazan bane wani ya shigo ɗaki sai ce shi ne muqaddima shi ba ku san wannan zamanin ba wa qaddimu li anfusikum me yasa muqaddima muqaddima li tahyi'a ashriya ita ma matan yanda ita ma sha'awarta zai zo kuma ita ma ta ji dadin al'amari na ɗaya kenan na biyu sai manzo ya bada wasiya cewa kuma kai namiji idza qadaita hajaka kai ka gama da abun nan ɗinka kai kuma ka jira me yasa zaka jira dan ita ma ta samu me biyan bukata ashe shari'a tana so ita ma me ta biyan ta biya bukatanta hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna libas shine kana suturta ta kana biya mata bukatarta kamar yadda take biya maka bukatarka to kai billahi yanzu kana so a yanke maka kan zakari don an yi kaciya kamar ita ma an yanke mata kai saboda haka sai in an yi wannan kaciya ba sa ba sa ba sa koshi ba sa koshi da ba sa gamsuwa da da da da namiji maimakon a sauƙaƙe maka an ƙara maka me aiki to wa zai da ƙara mishi aiki to wanda bai so a ƙara mai aiki kai da yi ma matan shi kaciya
wani irin masu maɓannata suke suka na fatawa cewa wai a idan mazinaci ne sai ce ai idan zina ta yi ya yi zina wai wanka ba iya ba na malami ne fatawa ba ya yi wanka domin ɓanna aiki to saboda wannan karatun da zo mun karciyar idan farji farji sun haɗu sai wanka ya waje ba to waccan fatawa shi ne ce mai a shi wancan yana nufin in mutum mazinaci ne ya yi zina to me zai yi sai ci gaba da sallah haka nan a bayan tunda mabannaci ne a'a eh haka din wato shi yana ce ma in mutum shi malami yana nufi mazinaci in ya yi zina an ɗauke mishi wanka ya ci gaba da alwala da sallah da sauransu haka yake nufi a duk wanda duk wanda ya zina zina ya yi laifi kuma in mai aure ne muhsan za a jefe shi in kuma yaro ne za a yi mai bulala wannan laifin daban ba zai hana shi sallah ba ba zai hana shi azumi ba ba zai hana shi kuma me sauran ayyuka ba sauran kuma sai ya cika musu haƙƙinsu na shari'a su ma in ba haka ba bayan zina shi kuma ya haɗa da rashin sallah kaga abun yayi double kenan dole ne dole dole kowa yayi sai yayi wanka kafin Allah ya karba eh ba kai wankan me mutum ne ya yi wankan janaba kamar yadda aka bayyana a cikin littafin fiqihu bayan ya ƙare komai sai kuma ya ce zai yi wankan eh ya sa sabulu da soso ya wanke jikin shi to matukan bai sake taba azzakarin shi ba ba wani abu ai ba dai ai wancan ba to shikenan ba wani abu
malam ka fitar da kalma alolai shi ne kan magana alola ko eh taba zakari in bai taba zakarin shi ba alwala shi na nan eh in bai taba zakarin shi ba alwala shi na nan wa alaikum assalam ban gane ba eh eh a shi matsalar shi kuma in ka gabatar da wankan sabulu shine zaka iya ɓata ruwan gusul da kumfan mai sabulu alhali kuma ana son shi tahir mutahhir ya zama bai gayyara wani abun shi ba na launi da wani abu saboda ka kai wankan janaban ka ka kare in ka kare sai ka gurje jikinka da sabulun ka da abubuwa sai ka wanke jikinka amma kuma kada ka taba me azzakar in kuma ka taba kai alwala zaka sake shikenan yawa alan ku bari ayi abin nan to bari bari- menene eh fa- talata hafanat eh ta dandanke gashinta ta cuccuɗa eh a'a in kitso in- in kitso ne da gashinta kawai kwakwalar ruwan za ta yi a ciki ta mummurza gi- ruwa ya shiga shikenan eh kalmar me? nau'iyya abu biyu ne sifata akwai kammiya kammiya shine in an tambaye ka kam nawa ne ko to daga cikin aka fitar da kam kammiya wato yawa yawan mutane akwai kuma nau'iyya nau'in mutane misali malami na wa'azi jahilai sun cika a mishi wuri suna Allahu akbar yana yana ƙarya suna mai Allahu akbar zai ka ce ai wannan ba kammiya bane nau'iya ne ko da ku ƴan kaɗan malamai kullun jayi me masu yawa jahilai suna Allahu akbar ko ne fi wane fi a wurinka
yan kaɗan
malami da ɗalibai masu fahimta ko malami da jahilai sun cika masallaci da ya yi magana ko mai faɗa suna kabbara wannan kanniya kenan malami da ɗaliban ilimi shine kuma mai nau'iya wane ne ya fi eh to haka wurin fatawa fatawa wayayi fatawar tafi akan yawan ruwaito ta ba yawan ruwaito ta bane a'a wa ya faɗa tafi domin wani lokaci masu yawa sun ruwaito abu amma mai nau'iya wanda ya san abu shi ya ruwaito kuma wani akasin haka sai a bi mai nau'iya domin nan magana ne game da namiji ya sadu da mace me yake wajabta wanka wa'yansu sun ce sai an samu fitar maniyi wani suka ce a'a matukan azzakari ya haɗu da farji shikenan haɗuwarsu aka rasa inda za a yi sai wani sahabi ya je samu matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ta bashi fatawa sai ya ce to bayan ki bazan saki tambayar kowa ba har abada wato ya samu gamsuwa to me gamsar da shi domin ya zo wurin nau'iyya ne ba ya zo wurin kammiya ba shi yasa ake cewa ba a rajjaha mas'ala bi kasratir riwaya sai dai bi nau'iyyatir riwaya Allah shirye da mu. To, alan ku bari a a to ai fikihu ne, fikihu sai da tambaya. ba ba kanniya bane, nau'iya ne. Eh? Fikihu ba kanniya bane, nau'iya ne, fahimtar ne. Wa alaikum salam. eh eh eh eh eh eh haka mm akwai bambanci wanda wannan tambayar shi cewa mutum ne ya wankan janaba bayan ya ƙare wankan janabar shi shin yana da rangwame kuma ya yi wankan shi na tsafta domin wankan janaba wanka ne ta'abbudi na ibada wanda zai halatta maka raf'ul hadath zai ɗauke maka kari ya bakka kai sallah ko da yake ji annabi sallallahu alaihi wasallam wankan nan da yayi fa sa'i uku na ruwa yi wanka da shi, shin wannan ya isa ya wanke ya fitar ma mutum da datti da kantan dauda? Ba zai iya ba, wankan ibada ne. To, shin bayan wannan wankan ibada mutum zai iya wankan tsafta? Zai iya, matukan bai taɓa azzakarin shi ba, in ya taɓa kuma ya sake alwala. Domin da ya ƙare wankan janaba, karin ya faɗi a kan shi, ya zama tsawahir, zai iya sallah. zai iya komai saboda haka yi wankan shi ba komai wancan kuma in mutum yana da irin halin da muke ciki yanzu na cewa ruwanmu daga famfo yake zuwa daga sama ka buɗa mai yake kira shawa shin akwai tsoron ruwan sabulu zai ɓata maka ruwan wankanka babu ko babu to ka sawara mutum ya yi janaba yana da janaba sai je samu turbaya ya je ya yi murgima cikinta yana nan da janaba shi ko ta tafi tana nan sai ya zo ya yi wankan janaba yadda ake yi wankan shi ya yi ko bai yi ba ya yi ko? to maimakon turbaya ka sa sabulu ya yi ko bai ba ha yana dukkan ce shi kun fahimta mutum ne ya zo wankan janaba ya fito da janaba ya shigo toilet ya kunna ruwa ya sa sabulu ya wanke jikin shi da niyya a'a ba da niyya wankan tsafta janaba na nan janaba na nan ya wanke ya wanke jikin shi da sabulu ya komai fesfes janaba shi na nan sai ya yi mata wannan wankan janaba sai ta tafi ya yi wani abu na laifi bai ba kun gane to wannan da shi kuma ya saka sabulun ya cuɗin ya jikin shi ya komai sai ce yanzu zan fara wankan janaba na wankan janaba na zai mun wankan janaba kuma zai wanke mun dattin sabulu kamar yadda zan wanke dattin kura janaba shi ta yi ko bata yi ba ta yi ai tunda ba tsoron ba tsoron ɓata ruwan amma in cikin bokiti ne fa a'a domin wannan dattin zai shiga ya ɓata ruwan kuma ruwan ba zai tsarkake ka ba ai eh ana kwara ruwa eh daga sama zuwa ƙasa mm eh ka fara wanke na dama kafin na hagu na sama kafin na ƙasa saboda haka in shawa kake yi in shawa yake zuwa maka zuwa makan nan da yake yi ɓangaren da kake cuɗanyawa shi ne ɓangaren da kake wankewa saboda ka fara cuɗanya ɓangaren mai dama kafin ka zo kai mai na hagu ko da yake ruwan yana zuwa maka duka jiki ba komai addal ɗin shi ke nuna wani ka wanke ya yi yaya ya wanke eh tsarki ya yi kyau a to ai kaga wannan bai yi bai yi tartibin alwala ba ko da yake alwallar shi ta yi do ko da yake alwallar shi din ma ta yi me yasa domin kuskure baki da istin shaki ba sa cikin wajibat sunnoni ne na alwala saboda haka da in ya wanke fuskan shi gaba daya alwallar ta yi kuma gusul din yayi amma bai samu ladan tartibin wayannan ibada ba eh so mutun yayi yanda aka ce ka bi tartibin yadda aka ce domin duk yadda lada take fa za ta yi maka amfani Allah ce wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu kakka yada wani abu na alheri ko da musahabi ne ya kuce ka eh wankan me eh eh mana taimama ita tana tana tana rafa hadathul akbar da wa asghar duka taimama in ba ruwa eh tana dauke wannan karin babba da karami a in ya samu ruwa zai wanka janaba shi eh eh in mutum yayi me eh za mu zo kan mafalki za mu zo kan mafalki yanzu yanzu nan kai hankuri shi zaka eh eh a aiwa magana mai kyau shi muwatta din malik ya rubuta al-muwatta da hannun shi ya rubuta to amma lokacin su ba irin lokacin nan bane da za a iya buga a buga littafi da sunan malik araba zaka zo ne wurin malik ka karanta littafin ka rubuta shi saboda haka shi yahya ɗin da ya rubuto daga malik sai ya ce maka haddas shi ɗalibin yahya ne ya rubuto daga yahya yahya daga malik to wannan silsilan hadisin ma tana nan ita kuma har zuwa duka malamai na na malikiya shine zama mutawatir yanzu baka bukatan har yazo muna saboda haka me ake magana nan mutawatir kuma wannan ilimin ya kamata mutane su fahimce shi wasu suna cewa wai ku dinnan kuna kun cika damu mu malik din shi waye ba je tabi'i tabi'i bane tabi'i tabi'i to an ce maka ga tabi'i an ce ga sahabi ma sai kuma ku ce muna malik me za mu yi da malik ga ma sahabi balle ma aje maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda ba su gane ba shine baiwa ka yi wa malik ƙarya ba za ka iya mishi ƙarya ba domin me domin ilimin shi an ruwaito shi har zuwa gare mu mutawatiran da tawaturi ya zo me ban ba ku misalin tawaturi in ana yayyafi ruwa ana yayyafi kun gane yayyafi dai ko to kuma ana ruwa me ake cewa kamar da bakin ƙwariya mai yawa wannan kamar da bakin ƙwariyan nan in ka fita kamar ka tsallake zuwa angon shanu za ka jike sharaf ko ba za ka jike ba za ka jike sharaf to ya yi fifa to in an ce mutawatir labari ne ya zo kamar ruwa da bakin ƙwariya ba a shakkan shi shi ne mutawatir yufidul ilm amma in ya zo kaman yayyafi to wannan ana iya shakkan shi ta ɗaya ɗaya to wa'annan malamai al'immatul arba'a iliminsu ya zo muna mutawatiran kaman yadda ƙur'ani ya zo muna mutawatiran saboda haka ba za ka iya wa malik ƙarya ba ba za ka iya wa shafi'i ƙarya ba ba za ka iya wa abu hanifa ƙarya ba ba za ka iya wa ahmad ƙarya ba ba za ka iya ba domin ilimin ya zo mutawatiran amma tabi'i sa'id bin musayyab za ka iya mishi ƙarya za ka iya mishi ƙarya sai dai in ilimin shi ya biyo ta hannun wa'annan hudu ta ce shi ma ilimin shi ya biyo mutawatiran ibnu abbas zaka iya mishi ƙarya sai dai in ilimin shi ya biyo ta cikin wa'annan mutanen sai ce ya zo mutawatiran kun fahimta na ɗaya kenan shi yasa ba abin wa'ansu sai wa'annan domin tawatur yufidul ilm ba yadda zaka mishi ƙarya na biyu sun hada masail yanzu muna maganan mutum ya sumbaci mace alwalashi ta kare muka dawo in abin nan sun haɗu wato masail matsaloli fara'iyya ƙanana za ka iya haɗa su ka ce ga abin da malik ya ce ba za ka iya samun kowace fatawa na ibn abbas ba ba za ka iya samun kowace fatawa ta abdullahi ibn umar ba sai dai matsaloli can jifa can jifa can jifa ba zai iya haɗuwa ya zama fikihu ba da kowane babi haka sahabbai haka tabi'ai su wayannan tabi tabi'in sai Allah ya ba su falalan hada dukkan furu'i in kuma ba su samu matsala far'iyya ba kuma sun maka shimfidan usulin fitar da matsala sun maka usul na tabi'ai da sahabbai babu usul yanda zaka fitar da matsala shi yasa da yawa jaba inda Allah kake so ka bautawa Allah da aiko manzon Allah sallallahu alaihi in shi dai kake so ka bautawa to baka da makawa sai ka bi kofofin nan na ilimi wanda ke ba shakka a ciki ba shubha a ciki sune wayannan a imma kuma a fiqihu ne fiqihu yana fahimtar addinin domin Allah ya ba su fahimtan kuma sun rarraba shi to in sun samu sabani fa in sun samu saɓani sai aka ce ba sa samun saɓani sai abinda ita shari'an ne take so a yi saɓanin in kuma shari'a na so a yi saɓani abu kai waye ka hana saɓanin mukan ba mutane misali mutum ne kamar lam yajid fa siyamu thalathati ayyamin fil hajj wa sab'atin idza ra'ajun tilka asharatun kamila zalika liman lam yakun ahlu hadir al masjid al haram mutum ne yayi tamattu'i sai aka ce yanka me rago hadiya to fa mallam yaji bai samu hadiya ba ko bai da kudin sayan hadiya me zai yi yayi azumi uku cikin me haji bakwai kuma in me in ya da a'a kaka kara gida qur'ani bai ce gida ba iza raja'atum in kun dawo tilka asharatun saboda haka malaman duniya duka in ka tara su azumi nawa ake yi in mutum bai samu hadiyar da zai yanka ba azumi nawa ne nawa akwai mai shakka to babu malami a duniyan nan kai ba malami ba ko ba yahudi ka tambaya in musulmi ya rasa hadiya ya je makka mai qur'anin su yace azumi nawa zai yi ko ba yahude zai ce azumi nawa ne goma domin qur'ani ya zo da lafazin da bai yi wa ayi sabani tilka asharatun kamila cikakka shi qur'ani ne bai so ayi sabani a yawan azumin to amma inda za a yi azumin fa sai ya ce wa sab'atin idza idza raja'atum raja'atum daga ina kuma zuwa ina sai Qur'ani ya shiru sai wasu malamai suka ce idza raja'tum min mina zuwa makka sai ka fara azumin ka ina a makka ai ka fito daga mina ka fito daga haji kai jifa daga daga zuwan ka makka sai ka fara me azumi wani suka ce a idza raja'tum ila ahlikum sai kun koma garin ku to waye mai gaskiya a a wanda dai kake bi ka bi domin da Allah bai son a yi saɓani sai ya ce, "Iza raja'atum ila baladikum, ila ahalikum, au ila makkata." To Allah bai ce ba, sai ya bar wuri a yi ne saɓani, amma wurin adadin azumin fa ya bar wuri a yi saɓani? To inda bai bar wuri a yi saɓani ba ba sa saɓani. Inda Allah ya bari a yi saɓani su yi me? To wane kai ka ce ba za a yi saɓani ba? shi ma rashin ja- shi ma jahilci ne kace ka ai sabani kuma jahilci ne kace nawa shi gaskiya na wancan ba gaskiya ba shine kawai ake cewa kai wanda ya zo maka kawai ka huta kun fahimta to Allah ya shirye da mu ƙarasa hadisi.
idan mutum yana wankan sarki Malam, mu ƙarasa hadisin.
da hannun shi ba da hannun bayan shi ba zai yi amfani da wani kyalle ne zai iya watan ne yake wanka Ƙarasa hadisi.
hannun shi ba zai kai baya ba to zai iya amfani da wani abu ya ya cudanya bayan shi eh zai iya Ƙarasa hadisi.
ina ne muke
حدثنا عن مالك a ɗari da da da da da da biyar to wa haddathani an malik an yahya an yahya bin sa'id an abdullah bin ka'ab maula usman bin affan wannan an rawaito daga abdullah bin ka'ab wanda yake bawa usman bin affan anna mahmud ibn labid al-ansari sa'ala zaid bin thabit an ar-rajul Mahmud bin Labid al-Ansari ya tambayi Zaid bin Thabit wanda cikin sahabban manzon Allah shi ma alin rajul yusibu ahlahu mutum ne zai zai je wa iyalin shi asaba ha wato ya shafe ta thumma thum- thumma yuksil wa la yunzil sannan ya samu kasala bai- ba zai inzali ba fa qala Zaid yaghtasil sai Zaid bin Thabit yace zai yi wanka fa qala lahu Mahmud sai Mahmud yace inna Ubay bin Ka'ab Ubay ibn kawo shi ma sahabi kana la yara al-ghusla shi ra'ayin shi fa ba a wanka bai ganin ai wanka fa qala lahu zaid ibn thabit inna ubay ibn ka'ab naz'a an zalika qabla an yamuta shi ubay ibn ka'ab da yake faɗan wannan ai kafin mutuwa ta zo mishi shi ma naz'a ya fito daga wannan ra'ayi ya dawo akan ra'ayin za a yi wanka nan abin da ya nuna muku kuma za ka iya ruwaito hadisi daga mutum ingantacce amma baka da ilimin kuma cewa mutumin nan mafa ya dawo daga wannan ra'ayi. Sun gane? To me maganin wannan wurin fuqaha shi yasa sai su ce in annabi aka ruwaito abu da hadi- annabi hadisi daga annabi bai isa sai kuma mun duba sahabayya suke aikata wannan hadisin sahaban kuma duk lokacin da suke karuwa har akai tabi'ai sai mu ce eh wannan aiki a tabbata ba a goge shi ba kun ga amfanin magana sahabai kenan ko domin zai wancan an canja shi to shi sa malai yake jera maka wannan adilla in yana da hadisi marfu'un muttasil da annabi sallallahu alaihi wasallam zai fara kawo shi bayan haka sai ya fara kawo maka sahabban da suka fi inganci in Aisha ce radiyallahu anha game da mata ya kawo Aisha in Abdullahi ibn Umar ne domin dan Umar ne shi da shi da Umar duk fuqaha kuma ɗan Madina kun gane bambancin sai ya kawo maka maganar su sannan ya fara kawo maka Abdullahi bin Abbas domin shi ya je Madina yana ɗaya ya je Makka yana ɗan nisa ya fara kawo maka Abdullahi bin Mas'ud ya je Baghdad ko Iraq yana ɗan nisa haka zai ka jera maka adilla domin ya nuna maka fa akan wannan aiki ya tabbata kuma ita ce bab- ma- eh, tabbatacciyar matsala har sai ya ce maka ma na fi son wannan abun da na ji na wannan fatawa ba wai bai ji sauran ba ne amma cikin duk abun nan da ya ji ga abun da ya fi so to in malamin madina ya ji hujjoji ya ji hujjoji ya ce maka haza a habu ma sami'tu kai din nan yaushe za ka je kana wani kwakwale-kwakwale abubuwa kun fahimci abu Allah ya ba mu tawfiqi da ikhlas
وحدثنا to عن مالك.
sannan 106 ko wa haddathani an malik an nafi anna abdullah ibn umar kana yaqul wannan daga abdullah ibn umar yakan kasancewa idza jawaza al-khitan al-khitan faqad wajaba al-ghusl in kaciya ta, ta wuce kaciya wato ta hadu da ita jawaza to lalle wanka ya wajaba ya kare muna wannan babi da magana abdullahi ibn umar dan umar kasancewa akan wannan al'amarin ya tabbata hatta sahabbai da suke faɗan wancan ra'ayi su ma sun dawo daga wannan ra'ayi sun tabbata akan wannan ra'ayi Allah ya ba mu muwafaka
an samu kuɗi dubu goma sha hudu da wai ɗari masha biyar.
Allah masha Allah Allah ya muku albarka gaba daya amin
eh eh cikin cikin ruwan ka shiga to dattinka ba zai canja ruwan da ke wurin ba ya mai da shi daga tsahir mutahir zuwa kuma a amma ji- dauki jikin kafa bai canza ruwa bai canza ruwa
mutum ya shiga kamar bokiti bai canja ba to nan cuɗanyawan shi sai cuɗanya jikin shi daidai tartibin tartibin wan- alwala da wanka domin cuɗaya wannan shi ne gusul ba shiga ruwan ba Eh. na eh da ya shafi mace eh a gefe gefe gefe
oh ita hadda matan
kuna Eh.
faɗa musu rukuni ita ma za ta sake in ta ji daɗi eh sallu ala nabi
wa alaikum salam
ina zuwa
اللهم انت خير وخاتم النبي وحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما تعالى من النبي وحبيب محمد صلى الله عليه وسلم amin انا اتنا من لدنك رحمه وهديتنا ونعمك آمين.
يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام آمين.
يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا الله يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبارك وفق لم يعلن عما يشكرون آمين.
سلام على المرسلين آمين.
والحمد لله رب العالمين.
alhamdulillah